أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم inna fatahna laka anan mu muka yi buɗe da gare ko muna buɗe garin rika ko kuma buɗe garin makka tunda da jihadi in an ci gari an buɗe su in an ci gari an buɗe su ba ya ce mu muka yi buɗe da rika in gare ci ibaja a nasarar lahi wa fata wa ra'aitar nasu da hudu na fi yi min lahi a tuwa a sabbin da hamdar da suka wasu tagami innahu kare wajen bude maka annaba in ka ga nasara sa'a ta zo ma da gurin ubangiji ka ka ci garin makka ka bude maka a hannunka to kai ta tafi da gon ubangijin ka ne ga farki don shi ba amsa tuba alama ce ta rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam nan ko in na fata lalaka mu'min buɗe gare ka fatahan mubin guban sa'ira da ya gafarin lawa da kamata ka dawo ne zan duka mata dan Allah ya gafarta maka da sauƙin jihadi ma ta kaddama mai zambika abin da ya gabata na daga zunubinka ba ma ta akhar da abin da ya jinkirta ya ce wai tun mu ne matu ba da kuma ya cika ni'imatu a ne ka ni'imar shi cika gare ka kuma ya haɗe ka sirata da masu taƙi ma shirya da kai hanya wadda ta kuma daidaita
وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
yace wallazi shine wannan anzala sakina ta yi sarkar da nutsuwa fi qulubul mu'minina a cikin zukatan mu'mini an sarkar musu wannan kuma suna cikin tsarini an sarkar musu wannan da yadda dadu imanin ma imani dan wani imani ya zo ya karu a kan tare da imanin wannan nasu imanin wannan nasu da suke tare da shi hallau wani imani ya zo ya kara musu yawwa ya ce wani layi jino da samawa ta yankar runduna ta sama da runduna ta ƙasa duk a hannun allah ta ce yake sarrafa ta ke zuwa ta yadda ya dama wa kana lahu lalle Allah ya zama to aliman masani ne a kiwon mutum a cikin sana'a
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
وآية أخرى في قلوب المؤمنين من ذكرك وهو الذي أنزل السكينة شيني سبقتها نسوة
وينصرك الله نصرا عزيزا
وينصرك الله ننبو نصرا نصرا تيمكو يتيمكيك تيمكو ودتكني جرما يتي هو الذي an zala sakina shi ne samkar da nutsuwa wannan ne gurin ko fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mu'minai ya yi ku haka ne su dadu imanin don su ƙara imani ma imanin tare da imanin wannan nasu sai ce wadda lahi nutu sama wato ar rinduna ta sama da ƙasa da da hannun Allah ne shi kuma tsakanin lawa Allah ko ya zama to alima duk masani ne da halittu da halittai nasa hakiman ko mai hikima ne da nasa a cikin halitta ta wani abu baya gushiya baya boyuwa da nasa to da ya tafi muminina don ya sanya muminai maza wal muminati da muminai mata ya sanya su ne jannat aljanna aljanna aljanna aljanna da jaririn tafiya da anhar wanda ƙoramu hudu suke gudu a bisanta ko a cikinta ƙoramu guda hudu mun yi zancen su ciya khalidina fiha ko masu dawama ne a cikin ta har abadan abadu ba tsoha ba mutuwa ba kaki ba wutsari ba kashi ba kaka na kayi ba ba ba kaiwa wa ya kafara anhum sayyi'atihim kuma ya kankare musu zunubi in sun yi zunubin wato za a kankare musu shi kaga wannan wa kana Allah wa kana zalika inda Allah kaga wannan gurin Allah fawzin ai kaga samun rabo ne ko asibu mai girma kuma rabo kuma ne wai asibu ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
kaga bibiyu haka ya har tafiya da biyu wala an an hudu wannan abu wannan an hudu wannan abu da yace wa kana lahu ana tsakana zalika inda lahi ko wannan fawzun azimun ai kaga rabo ne mai girma ko yace to kuma ha sai zaman to wai azibul munafiqina sai yake azabta kuma ya azabta munafiqai maza wani munafiqati da munafiqai mata annan kaga ha mata sun shiga su ma ashe kenan akwai munafiqai maza akwai munafiqai mata yadda ake maza suke mana wuce su ma haka suke mana wuce ana kwarmato da komai da su Allah ya ce wani mushrikina da mushrikai wanda za su hada tarayyar Allah da wani ko da ga mona maza ga mona mata in na ga mata na yi sa'a in na ko in na ga maza na yi sa'a ko in na ga maza sa'a ya da maza to ko in na ga da kuturu na yi sa'a in na ga da makawo yi sa'a ba ta ga akwai su amma yanzu Allah ya kasar din wannan a da da yawa ana gani
yana da ana yi wani mashirki na da mashirkai maza wani mashirkata da mashirkai maza zalina billahi zalina su masu mugun zato ga wani suna da mugun zato ga wani abin da ke gari ya ce kuma alaihim da'iratu su mai kewayo na masiba kaskanci da masiba ya tabbata a gare su wa qadiba Allahu alaihim kuma Allah ya yi fushi gare su ya hasad ya yi fushi ya azaba gare su wala anahum ya dauke musu albarka ya tsige ya tsige musu albarka ya lalace to wa me wa adda lahum jahannama kuma ya musu tattali wa Allah banda wani abubuwan da zaka musu tsige da wannan kuma an musu tattalin wutar jahannama ka da sa'atu masira wannan makoma ta mugunta makoma tun da ta zamanto wuta ce to wannan abin tsoro ce abin ta mugunta ya ci gaba ce wallahi walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima
ya ce walillahi junudu samawati wal ard rinduna ta sama da ta ƙasa dukka tana hannun Allah nashi nashi ne rindun su saboda wa kana lahu Allah ya zama to azizun mabwayi ne fa a mulkin shi hakimin mai hikima rinduna shi kuma rinduna ta Allah abu ɗaya zai sabko jiya da mini in ya ga dama ya sabkar da cirnaka cirnaka ya sabkar da shi duk sai damu gari ko ya damu ƙasar kawai ko kiya shi to ta ka ga abin da sauka ba ganin ta ba ka ga runduna ce ta ubangiji eh runduna ce ta ubangiji don ta zo kawai sai ya kuma an da mijinu da rabuka kuma inda hu shi kaɗai san rundunar ka gani abu ɗan ƙarami kana gani sai a aiko za a ce kiyashi ya zo maza ya zo shi zai je yaƙi duniya duka kiyashi sai ya ƙi duka duniya ko kuda ko ƙyafi da wuta ma ta kai ko mi suna nan da yawa in ya aiko su shi ke Allah kiyaye
إنا أرسلناك بال... إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
يتي inna arsalna ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna arsalna ka mun aiko ka shahidin mai shaida ne ga al'umma ranar kiyama kai za ka yi shaida ga al'umma ranar kiyama lokacin da ma'aika kowanne ya zo da mutunan shi su yi gardama su ce ba aiko mu ba ma'aiki ce a'a an aiko sai mu za mu shaida mu ce an aiko annabinmu ya faɗa mu kowane annabi ya zo ya yi mutanen ne suka kiya su ya ce to ku ba da kuke ƙarshen zamani ya za ku ku faɗa haka sai mu ce annabinmu ya faɗa mu annabinmu ya zo ya shaida a gurin mu ce ni na faɗa musu ni kuma jibril ya faɗa mu jibril da Allah ya faɗa ba zan ci ƙarewa eh shi ne ce in na arsalna ka shahido a nan kuma mun aiko ku da ranar shaida yau mal kiyama ranar kiyama kuma a nan mubashirar mai ba da albishir ne a nan duniya da aljanna mai ba da albishir ne kuma da aljanna a nan duniya kuma ai ka ga albashir ne bil janna wasila sahiya da marici bulga datu wala ashi jisi da tashani subhanallahi subhanallahi ko subhanallahi subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da sunan da yawa innal ladzina yubayyi'unaka
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله يد الله فوق يد الله فوق أيديهم وبأيمانهم يد الله فوق يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما
ya ce
yadillahi
da zina ba ya gona da kowa to kaga wannan wanda suka yi alwashi wasu kai alwashi a gare ka alwashi alwashi a ce mutane su haɗu su ce mun yi alkawari mun yi alwashi sai mun yi kaza sai mun yi kaza sai mun yi kaza to alwashi suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh za su kare shi duk abin da ya same shi ya same shi abin da ya same shi ya same shi sun za su kare shi daga tuncin shi da addini kan komai za su yi kai sai abin da ya same shi suka yi alwashi kowa ya yarda wannan ya tabbata irin wani abu hudaybiya to lokacin da annabi ya zo da da mutane ya zai zo ya yi aikin umara Allah zai zai aikin umara da ya zo kusan gari hudaybiya ya ce to a aika a haɗawa waɗannan mutane masu gari zan zo ba da yaƙi na zo ba na zo in yi umra ne to da aka aika musu a cewa za a usman aka aika usman ya faɗa musu da ya zo ya faɗa musu ya ce ta a'a kai dai ya ɗawa finka ka yi sa'ayinka ka sarke umararka amma ku yanzu ba ma yarda ba yanzu larabawa in suka ji labari kun zo kun tafi da ai ba komai sai a ce tsoron ku ne ku koma ai ba ku zo sai ce a'a ba ba kowa ba to a irin wani har aka yaya ta aka ce a sun kashe usman shekan ya zo ce sun kashe usman yaya ta ce a'a bai mutu ba ya aka yi aka sani annabi da ya faɗa wa mutane an ce mu yi kaza mu yi kaza mutane suka ce a'a annabi kai ka ce za mu shiga masallacin muna amintu za mu shiga ga shi kuma yanzu ma ja baya sai ce kawai ba ja ta ya zamu ko da yaƙi ya shi ya ce a'a ba a tafi ba wai suka ce a'a shi ke ka ji abin da aka sai dai mu zuwa alwashi suka yi duk mai suka wa zuwa alwashi kuwa a na yarda za mu na yarda zan gida a rage ya ce sai kuma zan san na su biyo wani ya koma bai bi wannan to shi ne alwashin abin da ya same ka ya same ni shi ne alwashin duk abin da ya same ka ya same ni kuma za mu kare ka da jininmu da dukiyarmu kowa ya yarda ka yarda kai musulmi haka ne ka yarda kai musulmi haka ne shi ke nan zan tasu da yawa ne to ya ce innan laziyu na ibahu naka kaga wanda suke alwashi a gare ka innama sai dai innama yubayi'un Allah sun yi alwashi alwashin su da ubangi eh wanda ya bi ma'aiki da sun yi alwashi za su ba Allah za su ma'aikin Allah yabdullah hannun Allah fauka aidihi saman hannun su ba haka ake ka dora ka dora dora to yadda da shi ne galicinsa da aka dora aka dora annabi su to gane usman ya fi san usman ne da zo ya dawa bai ce annabi ne ban ne ya ce ale
Fauƙari.
yadda la hannun Allah fauka aidihim saman hannun ya ce faman na kasa wannan alƙawalin alƙawali ne faman na kasa wanda ya warware shi fa inna ma in kusu an nafsi ya warware da kai da shigan basirar kansu za ta kuma wa man aukawa wanda ya cika shi ma bai ma a hada alaihi alaihillah wanda da abin da Allah ya yi alƙawali da abin da aka yi cika to shi ba sami kishi to wannan da yanzu za da sannu za mu ba shi ajiyarren azima lada wanda yake mai girma in an cika da lada in ba a cika ba an yi zai to
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنته بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول لك sayakun da sannu muhallifuna wanda suka yi saba da suka yi yaki ba min al'arabu da daga larabawan daji ba an sai a hutar jihadi wasu ba su yi ba to in an zo kuma sayaku da za su rika ce maka a shagalar na muhalina dukiyarmu ne suka shigar da mu gidanmu ba kowa ya ce in sono sun ce shagal na amwalina dukiya tsare kaya ya shagalar da mu wahalu na da iyalanmu duka sun hana mu fita tare da kai ai ba mu samu damar fita yanzu dai abin da za a yi wasu daga firin lana ka ne ka nema mu gafara gudan ubangiji ta yi ba قال تعالى Allah sai ce da ya kare ta su ya ce ya ƙudu na bi alisanatihim a harshe da ya kakkai eh ma ne sa fi ƙulubihim abin ba a cikin zukatan su ka faɗa musu ce ƙul ka ce wa man yamliku lakum min Allah shay'a in arada bikum al-jabr babu mai mallaka muku ya kare ku da komai in Allah ya yi nufi ya hallaka ko ya muku azaba. Aw arada bikum na ba'an ko ku yi wani amfani zai muku wa babu wanda ya sa ya hana. Bal bare da kana Allah ma ta'amaluna kabira bare da ubangiji ya zama to abin da ku aikata mai ba da labarin da yi ne. Bal بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنين إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
yace bal bar dai lokacin da annabi ya wuta da mutane zanantu wai kun yi tamani alamin kalibar rasulun annabi da ya zuwa ga shi ku su annabi da mutane su suka ɗari ko ba su da makamai ba su da wanda kuma suka tarbi abin da ya tarbi da san ba shi a bayan da kuna zaton annabi ba ya dawo ba kashi shida saboda wani kai dubara kuka su ke ji kuma an zo kuma ta ga shi ga shi ta hamzari wani mumini wani da mummuni sun yi san ba sa dawo ba da za a hali mai zuwa iyalansa abadan ko kawai kun san abadan wannan ba su dawa sun ta yi kawai kuna da san haka da shi yasa kuke wa zuyana zalika fi qulubikum wannan abin yaron yayi adanta a cikin zukatanku ya shiga cikin zukatanku ya shiga ya shiga wala yarji'una bai dawo ya shiga wa zanantum zanna su kun yi mugun zato ai wannan mugun zato ne wa kuntum kun zamanto kauman mutane da buran wanda suka halaka ku kun zamanto ku mutane da halaka
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا
yace wa man lam yu'min billahi duk wanda bai yarda ba da Allah wa rasulihi da ma'aikinsa to bai na ta da na lil kafirina mu mun yi tattali mun yi tattali abin da za mu ba kafirai sa'ira ita ce wuta shadida mai tsadani sa'ira nan za mu je kwasu to ya ce ne wadillahi ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما
ولله ملك السماوات والأرض من أه؟ إيه؟ إيه؟ آه. أمن الله فوق أيديهم saman hannu wannan duka sai yadda a gaba ɗaya ke ta yadda abu gaba ɗaya ke ta yadda abu ina ne ولله ملك السماوات walillahi mulku samawati wal ard mallaka sammai da kasai mulka ne wa halkan ne wa abi kowanne da kake na Allah ne walillahi mulku samawati wal ard ولله ملك السماوات والارض ملك سمي da kasai da Allah
يغفر لمن يشاء ne yawa ya gafiru liman ya sha'a ya kansa kada shi gani ai ya gafiru yana yin gafara liman ya sha ga wanda ya ga dama wa azibu man ya sha na gani ko ya azabta wanda ya ga dama kuma wa kana Allah Allah ya zama to gafuru gafuran mai gafara da rahimu mai jin kai ya yi gafara ga wanda ya tuba ya ji kanshi ko mai azabta kafirai sai ku سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ai annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yani to sai
سيقول المخلفون إذا انطلقتم
shi annabi sallallahu alaihi wasallama su zo su sai ƙunin mahalifuna wanda suka yi jirgin ba su ta yaƙi ba kaci suna cewa idan kuma suka tsinkaye wani guri za a je a samo yaƙi a samo ganima ribar yaƙi sai ka ji suna cewa zaruna na tafiya ku barnu ya ce da zan kalabta mai zama mahalif idan suka juya zuwa inda ke da ganima da ta ku zuwa don su kama eh, zaruna ku bar mu a bar mu ta yi yaƙin eh limine ne نتبعوا na tabi'uku ku bar mu biyu yuriduna suna nihin su abinda suke nihi an riba da duka namin lahi Allah ku zanta Allah ya masanye su samu kayan yaƙi su samu kayan riba da yaƙi amma in ba riba yaƙi sun tsere sun ce a shagalin na amma da ba kuma yanzu da suka ji labarin yaƙi an samu wani abu suka ce to mutane wal annabi ka ce ku ce lan tattabuna ka ku ba ku bin ba ku abin mu ba eh me yasa lan tattabuna kazalikum haka nan kana lahu min qabl haka Allah ya hudu tun da wancan kanku bin mu Ba- ko da sun bi kuma waƙi ya za su ƙara mu inda sun bi kuma sai su sa ku gudu su dama zu manahukan kuma da manahu- su manahukan wannan da suke wadda wannan magana din an gama yaƙi to suna da kuɗi daga an buga an an koro musulmi sai su kai gudun kafiran su ce mu muka fara gudu daga idan muka fara gudu su ma musu abin sai gani sai gudu ko su samu in ba haka ba ba gudu ba a sallame mu sai a sallame su eh in kuma musulmi a- aka yi galaba su ne gaba gaba an raba yadda aka ba kuwa mu haka za a ba mu amma kuma kullum su ne kura baya yakin in an gunduro su ne gaba gudu ya ci gaba da cewa سيقولون بل تحسدون eh, sai su kuma su ce bal ta su duna kuna masu dade kun hana mu mu ji yaƙi bal kanu la yafqahu illa qalila su wannan mutanen ba su fahimta al'adini sai kaɗan ɗan kaɗan ne suke nuna mutum da ke to ya ga sai annabi ce musu kun ka faɗa wa mukallafi na wanda suka yi saba min al'arabu na daga larabawan jari eh sata da auni a gaba za a kira yau zuwa yaƙi na ƙaunar ya zuwa wasu mutane wani da ba su ma'abuta ƙarfi shafi da tsanani ma'abuta yaƙi eh suna da tsananin yaƙi daga cikinsu da akwai farisa a kuro eh da farisawa da rumawa suna nan za ku ta yi tsakatilu ɗin tuqatiluna hum za ku yaƙe su au yaslimu ko kuma su kaɗai su musulunta su zo su musulunta kai bayan ta ɗiɗo in kun bi yuki kuma Allahu ajran azima Allah zai ba ku lada mai girma wayan tawallaitum wayan tatawallaitum ko tawallaitum wani ta tawallaitu in kuka juya kuka ba da baya kama tawallaitu da wanda ku juya daga kabla tun gabanin wannan to fa ba ba rasa sattawa ya zuba kuma azaban alima za a azurta ku azaba da wajen to kaga anan an sai aka ba da labarin annabi ya ce akwai wasu mutane masu ƙarfi masu ƙarfin yaƙi za ku je ku yaƙi za a ba ku su ko su musulunta ko kuma ku kama su da yaƙi su ne farisawa da romawa kaga ba an yi muku duka da an shiga wani
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما
ya ce zai sako ai ba laifi ga makaho da bai ji yaƙi ba ba laifi wala alal arzi shi ma gurgu wanda da suke yajen ciki shi ma ba laifi wala mari da wala marar lafiya shi ma ba laifi duk da basu yi ba a cikin barin jihadi amma wanda za su yi amma inda shi wannan makahon ya iya ba da tsari ya yi tsari ka za su kai musu da rafi nan ka za su kai fi kaza sai ta je ba da tsari makafa sai ga ala na abako a rashin shi ne wanda wala da rashin gurbi shi ma sai a ɗauke shi ba sai a ɗauke shi a samu sararai ko yan ƙarta wanda suke ko hudu su ɗauke shi shi ko yana ba da cewa kaza za a yi kaza za a yi ya ce wala ala marir halar marar lahiya shi ba ba sai ya ji yaƙi ba da wanda ta yi lahadu wanda ya ba Allah wa rasulun da ba ya kisi da da kada hudu sun ya shi janna ta aljanna ta jami'in ta da al'adhar wanda ko rabu ke gudu da mutu wa mana ta wallafa wanda ko ya juya ya ba da baya wa bayan an yi alwashi nan to wai wa zubu za a mai azaba azaba aliman mulima mai rauni ci gaba da kadar radiyallahu anhu daga nan zan mu tashi
ya gani duk in ana dau ana iya dauka in kuka lura